ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiyar sha bakwai ga watan Ramadan hijira na da alif dari hudu da arba'in da biyar wacce ce daidai da ashirin da bakwai ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin da uku da ashirin da hudu miladiyya. wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu ababen da za mu saurara a wannan sura ya ba mu ikon yin aiki da shi ajiya mun tsaya a fadin Allah subhanahu ta'ala wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun inda Allah ta'ala ke bayyana mana cewa kuma mun wajabta a kansu a cikin littafin attaura cewa rai a bakin rai hanci a bakin hanci kunni a bakin kunni sannan dukkanin wani rauni da aka yi a yi kisafi a duba a gani yaya yanayin ciwon yake amma wanda ya sadaka da haƙƙinsa ya yafe to wannan zai zama kafara a gare shi duk wanda bai hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba wannan yana daga cikin azzalimai Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani yau zamu tashi a gaba ta karshe ta waɗannan ayoyi fadin Allah ta'ala wa qaffayna ala atharihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاسقون Allah ta'ala ya ce wa ƙaffaina ala atharihim sai muka biyo bayan waɗancan annabawa da manzanni na banu Isra'il bi Isa ibn Maryam da aiko da Isa dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura sakon da muka bashi yana mai gaskata abin da ya gabace shi ne littafin at-taura wacce Allah ya baiwa annabi Musa da annabawan banu Isra'il wa atainahu al-injila shi kuma annabi Isa sai muka bashi littafin al-injil fihi hudan wa nur ita ma injilan a cikin ta akwai haske akwai shiriya wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura kuma tana gaskata abin da ya gabata a cikin littafin at-taura na saƙo da Allah ya aika waɗannan manzanni da shi wa hudan sannan akwai shiriya a cikinta wa maw'izatan lil muttaqin sannan kuma akwai wa'azi ga ma'abuta jin tsoron Allah وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله الله تعالى ce lallai ma'abota injila su dinga yin hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsu wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiquna masu irin wannan aiki su ne fasikai Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi yana karantar da mu yana kuma mana nuni zuwa ga cewa lallai ilallah ya riga ya yi hukunci cewa bayan waɗancan annaba na banu isra'il sun gama shuɗewa sai Allah ya biyo bayansu da aiko annabi isa ɗan maryam alaihi salam to sha annabi isa nan da ya zo مصدقا لما بين يديه من التوراة da ya zo sai yake musu bayanin cewa ai littafin attaura da ta gabata shi ya zo ne don ya gaskata abin da Allah ya saukar a wannan littafi na attaura lalle attaura littafin Allah ne kuma abin da ke cikin ta gaskiya ne Allah sai ya ce wa atainahu injila sai muka ba shi littafin injila an gani muka bai wa ne annabi Isa alaihi salam sai muka ba shi littafin injila a cikin injilan fihi hudan wa nur a cikinta akwai shiriya akwai kuma haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma tana gaskata abin da ya gabata gaba gare shi na attaura wa hudan kuma shiriya ce wa maw'izatan lil muttaqina kuma wa'azi ne ga waɗanda suke ma'abuta jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan kaga duk abubuwan da Allah ta'ala ya tattauna a littafin attaura, to littafin nan da Allah ya saukarwa annabi Isa ya zo don ya gaskata ya ƙara tabbatar da abin da Allah ya saukar a littafin attaura. Jama'a mun gane wannan ko? Shi yasa yake da muhimmanci kwarai da gaske ya zama mutum yana da wannan fahimtar musamman game da irin waɗannan ayoyi. Allah ta'ala duk wani littafi da ya aiko in dai nasa ne a bayan wani annabi to zaka tadda wannan littafin annabin yana da alaka da abin da ya riga ya gabata shi na wahayi ina fata mun gane wannan don kaga alqur'ani Allah ya ce akwai hudan wa nur at-taura an ce fihi hudan wa nur injila an ce fihi hudan wa nur kaga kenan akwai kamanceceniya tsakankanin waɗannan saƙonni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika zuwa ga annabawa da ainihin wato manzanninsa. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ainihin wato bayyana wannan. Bayan wannan shi kansa littafin attaura ɗin ya zo da bayanin cewa a bayan annabi Musa akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda mai, wanda Allah ta'ala zai aiko shi. a matsayin ɗan saƙo a matsayin wanda zai ci gaba da karantar da mutane addini ina fata mun gane wannan don idan ka karanta littafin abin nan sotu ali imran za ka tadda cewa allah ta'ala ya ba da labari gaba da annabi isa ya ce wa musaddiqan lima wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil don allah ya karantar da shi zai karantar da shi an gane wannan ko at-taurata wa yu'allimuhu al-kitaba zai karantar da shi saƙon littafi wal hikmata da hikima wat taurata da littafin at-taura wal injil da kuma littafin injila to anan wata mu'jiza ta bayyana da yawa daga cikin malamai suke cewa al-kitaba wal hikma da aka yi magana anan nuna cewa ne annabi Isa zai dawo domin alkitabu wal hikma yana da alaka da abin da ke da alqur'ani mai girma ina fata an gane wannan sannan kuma tawrata wal injil Allah ya sanar da annabi Isa mai littafin attaura da littafin injila ina fata an gane wannan sannan ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati sannan ya zo yana gaskata abin da ya gabace shi da littafin attaura yace wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma Allah ya turo ni dan in halatta muku wani bangaren abubuwa daɗaɗa waɗanda Allah ta'ala ya haramta muku a sanadiyar saba masa da kuke yi mun gane wannan ko akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya haramta musu wa yahudawa saboda zalincin su fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin waɗanda suka bi addinin yahudanci Allah ya ce muka haramta musu wasu daɗaɗen abubuwa wanda a da mun halatta musu kuma saboda kawar da mutane da suke gabanin bin hanyar Allah da yawa sannan wa akhdhihim riba da cin riba da suke yi an gane wannan ko wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin dukiyar mutane da suke ta hanyar barna an sarrashawa abubuwa dabaru iri-iri na cutar al'umma to Allah ta'ala sai ya bayyana mana wannan annabi Isa alaihi salam da yazo yace musu wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum sai yace mai yahudawa waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma ni nazo muku da aya daga wurin ubangijinku fattaqullaha wa ati'uni ku kiyayi Allah ku tsoraci Allah ku yi min biyayya inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle Allah ubangijina shine kuma ubangijinku fa'abudu ku bauta wa Allah shi kadai hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya ina fata an gane wannan to kaga wannan ya nuna maka karara cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan sai ka kuma suratul saffi wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum ka ambata wa al'umma labari yayin da annabi Isa ɗan Maryamu ya ce wa banu Isra'il, Inni rasulullahi ilaikum, lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku, musaddiqan lima baina yadayya min taurati ina mai gaskata abin da ya gabace ni da littafin attaura wacce Allah bai wa annabi Musa. Ina fata an gane wannan, sannan ƙari akan wannan, wa mubashiran bi rasulin kuma in ne muku bishara da wani manzo ya ati min ba'di wanda zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmadu ina fata an gani kwarai da gaske Allah ta'ala kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala ya datar da mu ya kuma kiyaye mu ya azarta mu fahimta alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce akwai akwai shari'a a cikinta akwai kuma wa'azi ga waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah don su amfana da wannan shari'a Allah ta'ala sai ce wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fihi Allah ta'ala ce lallai ma'abota injila su yi hukunci fa da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin wannan littafi kaga wannan umarni ne ina fata an gane wannan وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه lallai waɗanda Allah ya bai wa injila su ne kiristoci a yau da muke magana to lallai su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsu wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa ba fa ulaika humul fasiquna waɗannan mutane su ne nan fasikai jama'a mun gane wannan amma ka duba yadda sama ta koma ina ta koma ƙasa a tsarin bible jama'a idan mace ta fita gida cikin mutane ba ɗan kwali a kanta kun san me hukuncinta eh a kama ta a tuge gashin kan ba waya aske mata kai ba a kama kan a dinga ja ana tuge gashin daga asalin tushensa idan ta fita gida babu ɗan kwali babu lulluɓi a kanta haka suke yau haka suke yi bal ma duk inda ka je ka ga mutum tsarara kawai za gane kai wannan kawai kirista ne mu a Najeriya haka ne ko dan addinin gargajiya dama shi dan addinin gargajiya dama shi wannan ka bashi kawai tunda shi bai buta kowa mutum da zai je ma rana sujada ko wata mutum da zai je wa bishiya ko dutse kaga wannan ya ba hankali tare da shi eh a kwarai wannan ba hankali tare da shi amma wanda Allah ya saukar da littafi yake cewa yana bin littafin duk sallolin da ka gani ana yi na safe da ta rana da ta yamma akwai shi a rubuta a cikin Bible hadda karatun da ake hadda faɗin Allahu Akbar duka akwai a ciki hadda faɗin yadda za a daidaita sahu wallahi tallahi akwai a cikin Bible in ko malaman sun ce babu wallahi su zo mu nuna musu wurin yana nan a ciki har da sifin yadda ake yin sallah a yi ruku'i a yi sujada da ɗagowa da komai akwai shi a rubuta a cikin bible amma suna yi kenan ba wai kawai ranar asabar bane ko lahadi sai a makale shi a hamata kan shi littafin hamata ne sai a dake shi a makale shi a hamata haka a tafi can in an je a ta la la la la la ai ta tafi tafi kenan eh an je service service kaji ma service aka je yi kuma yake wa service din uhu shi sa Allah ce wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasliya salatan da suke yi a dakunan bautan su bai kasance komai ba illa muka'an face ife ife wa tasdiya da kuma tafi aikin kenan duk inda kaje ka sami sai ka ji mutum yana waka shine karatun shi yasa galibin su zaka same su jahilai ne a cikin littafin jama'a an haramta shingiya an haramta zina an haramta sata an haramta cin riba duk wani abu da ka sani galibi saƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wallahi a wannan saƙon akwai shi a littafin injila gospel da ake magana kuma Allah ya haramta amma me kiristoci musamman ma mu nan yankin kasar mu gaba ɗaya sun aje littafin ne kaco kam da an yi maganar shari'a sai hankalin kowa ya tashi su za a hana su shan giya za a hana su zina za a hana su neman mata za a hana su yin sata za a hana su fita tsirara yau ai yana nan a cikin littafin ku yau in ba wanda yake batacce ba ta yaya za ka aje abin da ke cikin littafin ka ka ɗauki ra'ayinka kana yi wannan dalilin yasa za su shiga wuta saboda wannan aikin me yasa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi masu bautan Allah cikin su da malaman su a matsayin alloli abin bauta ba Allah ba wal masih ibn maryam da kuma wani da kuma isa dan maryamu a matsayin Allah sai Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan bai musu umarni ba sai dai su bauta wa Allah abin bauta guda ɗaya la ilaha illahu to amma ka duba yadda abin yazo ya juye jama'a kila wani ya ce ya zan ce ana bauta wa malaman su kwarai da gaske Adai ibn Hatim at-Ta'i sahabin manzon Allah ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunta kirista ne da manzo Allah yake cewa o ashe kuna ta bauta malaman ku yace a ba ma bauta musu ya rasulullah sai manzo Allah yace ah shin ba sa halatta muku haram ku yi musu biyayya akai yace a kware kuwa muna yi ba sa haramta muku halal ku yi biyayya akai kace kware muna yi manzo Allah sai ce fatilka ibadatuhum ai wannan shine bautan nasu don haka yau duk wani malami a duniyar musulunci da zai wallafa littafi ko ya faɗi wata magana da ta sabawa ta Allah ta sabawa ta manzon Allah kuma ka aje na Allah da manzonsa ka bi na wancan malamin wallahi tallahi ka bauta mar wannan shi ne ke ce ma ashirku fi ta'a ashirku fi ta'a shirka a cikin biyayya kenan karara ka san wannan abin ya sabawa umarnin Allah ya sabawa umarnin manzon Allah amma kuma sai ka ɗauka kai ta yi malam kawai saboda shehinka ne ya faɗa ko waliwa ne ne za ka ba shi wannan ainihin title ɗin ko ma dai wane ne in dai ya faɗi abin da ya saba wa na Allah da na manzon Allah aka biyayya akai babu shakka an bauta mar ko wane ne shi ashe jama'a ya zama wajibi ya zama tilas a gare mu mu yi kokari mu gyara ana bin malami ne kaɗai idan ya bi Allah ya bi manzon Allah amma duk lokacin da ya kauce sai a yi mar addu'a shi ma sai a koma a yi mar wa'azi ta ga malam wannan abin ai muna gani ya saba wa abin da Allah ya zo da shi ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu ainihin wato a kansa Allah ka fahimtar da mu zaka jama'a kun ji shi yasa yake da matukar muhimmanci irin waɗannan al'amura jama'a idan to muna kiyaye su kware da gaske Allah ka shiryar da mu Allah ta'ala ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi lalle ma abota injila lalle su yi aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar da shi a cikin littafin su wa man lam yahkum bima anzalallah lalle duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar a littafinsa ba fa'ula'ika humul fasiƙuna waɗannan lalle su ne fasikai. Malamai tafsiri sun yi saɓani cewa waɗannan ayoyi da muka karanta su gaba ɗaya, wai suna magana wai akan menene. Can ayar farko Allah ya ce wa mallam ya hukumi ma an zala Allahu fa'ula'ika humul kafiruna. Haka ne ko? Aka ce, ka tabna alaihim fiya annan nafsa bin nafsi. a ƙarshe Allah cewa mallam ya hukum bima anzala Allah fa'ula'ika humul zalimuna aka ƙara wa ƙafaina wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi ya ƙara wa mallam ya hukum bima anzala Allah fa'ula'ika humul fasiquna kun ga muna da ajujuwa guda nawa guda uku akwai fa'ula'ika humul kafiruna akwai fa'ula'ika humul zalimuna akwai fa'ula'ika humul fasiquna to kowanne yaya za a aje kowanne a mahallinsa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yadda wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mar addu'a cewa allahumma faqihhu fi dini wa allimhu ta'wila ya allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani yace abin da ake nufi a wannan aya shine هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق shine ana nufin kafircin da bai kai babban kafirci ba zalincin da bai kai babban zalunci ba sannan fasikancin da bai kai babban fasikanci ba yaya zan fahimci wannan babban malami Muhammad al-Amin Shanqidi alaihi rahmatullah أتكين للتافن سنة أضواء البيان في إضاء القرآن بالقرآن ينا قوقرن فتول أبن فيلي yake cewa wannan aya da muka yi magana kamar yadda muka kawo magana Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara mushi yadda yake cewa zahirin wannan aya tana magana ne akan cewa tana maganin cewa wannan kafirci ne da bai kai kafirci ba zalunci da bai kai zalunci ba fasikanci da bai fasikanci ma'ana akwai karamin kafirci akwai babba akwai karamin zalunci akwai babba akwai karamin fasikanci akwai babba mun gane wannan babban kafirci shine wanda kai tsaye idan mutum ya aikata irin wannan aikin jama'a ya kafarta ya bar addinin musulunci gaba daya ina fata mun gane wannan ku karanci ayar qur'ani za ta nuna muku wannan Allah ta'ala kafirci dama shi wannan ai kaga karre yake qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun kaga wannan dama suna bautawa wani Allah ne ba Allah subhanahu wata'ala ba amma in muka dawo babin zalunci ko akwai babban zalunci akwai me karamin zalunci me alqur'ani ya faɗa Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humul zalimun su kafirai su ne tatattun azzalimai mun gane wannan ai kaga ashe akwai zalunci da ke ɗauka ma'anar mene kafirci akwai kuma kafircin da bai kai babban kafirci ba hatta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin cewa akwai wasu abubuwa guda biyu da za su ci gaba da zama a cikin mutane kuma bihim kufur abubuwan nan guda biyu gaba ɗin kafirci ne sai manzo Allah ce shine at-ta'anu fil ansabi wan niyahatu 'ala al-mayyit da suka a wajen dangantaka a ce wani ai dan suwa ne dan dan dangin suwa ne ne ai dangin sa kaza kaza ne irin wannan aikin kafirci sannan kuma da yi mamaci kuka idan an yi mutuwa kilan mutum yayi wasiyan cewa ina mutu a ta min kuka sai a ji a ɗebo bakka'una ka san wasu a wasu kasashen da wasu yaran har haya ake yiwa masu wa mutum kuka an yi mutuwa su ake su kawai su yi kuka ne a biya su mun gane wannan to ko ba wannan ba misali mutum kawai ya rasu a yi ta kuka a yi ta koce-koce wannan asali ɗabi'un kafirai ne to amma musulmai suna yi kamar da manzon Allah ya nuna kenan kaga kafirci wanda bai kai babban kafirci ba to amma kuma akwai wani kafircin da babban kafirci ne abubuwa guda biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya je wajen dan duba ko ya je wajen boka kuma ya gaskata abin da bokan ya gaya mar to wannan ya kafircewa abinda Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan a wani hadisin na daban annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata imra'atahu fi duburiha duk mutumin da ya je wa matarsa ya zace wa matarsa ta dubura matar aurensa yayi luwadi da ita yace wannan faqad kafara bima unzila ala Muhammad to wannan shi ma ya kafircewa abin da Allah ya saukar annabi Muhammad kaga kowanne manzo Allah ya ambace shi sunan mene kafirci to amma kaga wannan kafirci na zuwa wajen boka daban yake da kafirci wanda ya liwadi wanda ya liwadi yayi kafircin da bai kai babban kafirci ba za a ce ya fita daga musulunci ba amma wanda ya je wajen boka babu shakka wannan ya fita daga musulunci gaba daya kidan kaga ashe akwai kafirci babba akwai wani iri akwai karami abu na biyu akwai akwai zulmun duna zulmin zalincin da bai kai babban zalunci ba a nan babban zalunci shine kafirci ne kamar da Allah ce wal kafiruna humu zalimun su kafirai su ne tatattun azzalimai sannan ka karanta wasiyar da luqman yake wa ɗansa ya bunayyi la tushrik billahi sai ce inna shirka لظلم عظيم للي شركة منيني babban zalunci ne ina fata an gane wannan to amma kuma zaluncin da bai kai wannan ba kaman ka ci dukiyar wani da barna kaman ka zagi wani kaman ka cuci wani kaman ka aikata wani abu na zunubi da Allah ta'ala ya haramta ko ka saba wa iyaye wannan menene duk zalunci to sai Allah ya kasa mutane game da ranar alkiyama yan aljanna kashi uku ne yan wuta kuma kashi ɗaya waɗanda ba su fito ba Allah ka tsare mu za ku fahimci wannan Allah ta'ala ce summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina sannan sai muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayin mu Allah ce faminhum zalimun li nafsihi cikin su akwai min zalunta kansa kun ji wa minhum muqtasid daga cikin su akwai tsakatsaki wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah cikinsu akwai wanda ya tsere wa sauran ya musu fintin kau wajen aikata ayyuka na alkhairi sai Allah ce zalika huwa al kabir wannan ita ce falala mai girma kamar wani yayi tambaya da zalimul nafsi wanda zalunci kansa malamai suka ce shine wanda zunubansa suka rinjayi kyawawan ayyukansa amma bai aikata aikin kafirci ba muqtasid shine wanda ayyukansa kyawawa ba su fi munanan yawa ba sai sabiqun bil khairati wanda yayi nisa kyawawan ayyukan sun sun yi fintin kauma munanan an gane wannan ko sai wani kamar wani ya tambaya mecece falala mai girma sai Allah ce jannatu adinin yadkhulunaha aljanna ce ta zama dindindin wacce za su shige ta yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir Allah ya dinga bada labarin mai aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi kaga zalunci yayi amma zai shiga ina aljanna kenan akwai karamin zalunci akwai me akwai babban zalunci ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukakin take shiryar da mu wannan kenan jama'a sannan sai fasikanci fasikanci shi ma nau'i biyu ne akwai fasikanci babba akwai fasikanci karami akwai fasikancin da yana fitar da mutum daga addini gaba daya kai tsaye akwai fasikancin kuma da sabon Allah ne kadai jama'a mun gane wannan ina misali Allah ta'ala cikin Qur'ani yana ba mu labari yace afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawuna Allah ce yanzu wanda ya zama mumini da wanda ya zama fasiki za su taɓa zama ɗaya? Allah sai ce la yastawuna ba za su taɓa daidaita ba. Sai Allah ce amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani falahum jannatul ma'wa suna da aljanna ta zama dindindin nuzulan bima kanu ya'malun a matsayin sau a matsayin masauki game da abin da suke aikatawa sai ce wa amman allazina fasaqu amma kaga waɗanda suka yi fasikanci kaga ana nufin kafirci sai ce fama awahumun nar makoma su wuta kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka so a fito da su ko su fito daga cikin ta sai a mayar da su wa qila lahum ace da su zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadhibuna kaga nan ana magana akan waɗanda suka aikata babban fasikanci kenan waɗannan kamar da Allah ta'ala ke cewa la yastawi ashabul janna la yastamani wa la takunu kal ladina nasu Allah fa ansahum anfusahum sai ce ulaika humul fasiquna kaga wanda ya manta da Allah ya manta da addinin Allah gaba daya kaga wanda ya fita daga musulunci shi sa Allah ce la yastawi ashabun nari وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سنن الله سفنت منافقين شوا فاسقين إن المنافقين هم الفاسقون lalle munafikai su ne fasikai amma kaga munafirci babban laifi ne da zai sa mu yin sai dawama ina wuta jahannama amma Allah ya fita su suwa fasikai an gane wannan ai ya ku yan uwa waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga haka kenan ba dukkanin aiki bane idan mutum ya aikata a musulunci za a ce mishi shi fasiki ne wanda ya fita daga musulunci ko shi azzalimi ne wanda ya fita daga addini sai an tantance an duba irin aikin da mutum yayi kafin a yi mar hukunci da abin da ya dace da ainihin wato waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya ainihin wato datar da mu bayan wannan ya ku ƴan uwa sai abin nan al'amari na biyu shi ne wajen abin da ya shafi yin hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar a littafinsa shi ma'anin malamai sun yi ƙarin ma juna ilimi malamai suka ce duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba aka ce fa'ula'ika humul kafirun suka ce dama wannan ayar tana magana ne akan suwa akan yahudawa ko? إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كغانا مغانا كان يهوداوا من قالوا أنكم تكتش أما آية تبيما تنا مغانا نأكنسو آية أكو تنا مغانا أكن نسارا تند أنت وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله هزوا قيشي تو أنن سيمك الله الأمرين ta fuskoki da yawa wasu malaman suka ce a to ai akwai musulmai sun shiga ayar farko ma tunda Allah ya ce fala takhshawun nasa wa khshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kace ai mu'mini ma sun shiga cikin wannan ina fata an gane wannan to amma sai dai malamai suka ce lafazin man da ta zo a wannan aya kamar yadda malamai ke faɗa ne cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abin da ake lura da shi man lafazi ne na umum aka ce duk wanda kaga da yahud ba yahudi da banasari da musulmi kowanne ya shiga dan man aka ce ai ba sa adire shi ba kama masallaci ne in ce duk wanda ya yi kaza hukuncinsa kaza ba mu da yawa a cikin nan akwai fari akwai baki akwai dogo ko akwai gajeri akwai yaro akwai babba akwai tsoho amma kaga an haɗa kowa a cikin duk wanda mun gane lafazin to don haka da yawa daga cikin malamai suka ce a'a wannan ayar tana magana ne akan cewa ainihin wato duk wanda ya yi aiki da wani abu ko yi hukunci da wani abu wanda Allah ta'ala bai saukar ba akwai inda za a ce fa'ula'ika humul kafirun akwai inda mutum ke zama kafiri akwai fa'ula'ika humul zalimun sannan akwai fa'ula'ika humul fasiquna jama'a ina fata mun gane wannan al-hafiz ibn kathirin da sauran malaman tafsiri da sun yi waɗannan bayanai a cikin tafsiransu بالاختصار an gane wannan ko to sai dai ibnu usaimin alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yana cewa malamai sun yi saɓani game da umumin wannan aya cewa da Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sun yi saɓani wai wannan game wanda ayan nan ta yi ta ya za a yi a iya togace wasu ɓangarori nata ta yadda zai yi aiki shin tana aiki na kan yahudawa su kaɗai saboda su ne in ana nufin in ba su aiki da umarnin Allah ba shi ne muka ce wasu malaman sun ce akan yahudawa ta sauka an gani saboda akan ta fara yin magana saboda su ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah ya tabbatar da wannan da haka sun zama me kafirai babu babu cikin mun na son da ke da shakkan kafircin yahuda ai ko ko akwai shi in ma da akwai shi bai zo ba mun gane wannan su wannan kenan akwai wanda ke cewa a wannan ayar ta game gaba daya dan lafazin man yana nuna umumi sai ma sai malam ibnu usayn ke cewa was-sahihu abin da yafi inganci game da fassara waɗannan jerin gir ayoyi أنه من حيث الحكم عامة تفكر يوم hukunci wannan ayoyin suna magana ne akan kowa da kowa ina fata an gane wannan yace domin koda ta sauka kan yahudawa koda ta yi nuni game da su ake magana da su amma za mu ce idan al'amari ya tabbata a wurin yahudawa na hukunci sai qur'ani kuma ya sauka da irin wannan hukunci a cikin littafin alqur'ani to kaga ya zama abin da aka shir'anta musu mu ma ya zama shari'a ce gare mu tunda alqur'ani bai zo da wani hukunci sabanin abin da su suka rayu akai ba jama muna fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to sai malami suka ce to amma ka sani cewa duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to zai iya zama saboda ɗayan abubuwan nan ne guda uku إما أن يكون لكف إما أن يكون لطمع قد يا أيكة والنسب والكديني kun gane ma'anar kwaɗayi ga hukuncin Allah ya sani kuma ya tabbatar har a ransa tsakaninsa da Allah wannan hukuncin shi ne hukuncin Allah amma saboda sun zuciya da kwaɗayin abin duniya sai ya yin hukunci da abin da Allah ya saukar sai ya yi da abin da zuciyarsa ke so mun ji nawa ɗaya na biyu wa imma an yakuna li kufrin bima anzala Allah ko kuma ya zama dama shi can ya kafircewa abin da Allah ya saukar mun gane bai yi imani da shi ba yana ganin kai wannan hukuncin na Allah fa ya tsauri da dai za a dan samu hukuncin da zai dan zai zai dan saryar da wannan hukuncin to da an dan samu sauki sauki mun ji na nawa na biyu sai na uku ya ce wa imma an ya kuna li'udwanin wa zulmin alghairi ko kuma ya zama ya yi hukunci da wani abin da Allah bai saukar ba saboda ta'addanci saboda zalunci ga wani an gani sai ibn Uthaymeen ke cewa fa in kana li tama'in idan mutum ya haka saboda kwaɗayi ma'ana a ransa ya tabbatar hukuncin Allah shine gaskiya kuma hukuncin Allah ya fi na kowa kuma shine ya fi dacewa a yi aiki da shi amma duk da haka ya yi ƙarfin hali ya bi son zuciya ya yi hukunci da saɓanin abin da Allah ya hukunci da shi to wannan fa innahu fasiqun wani ya zama fasiki shine fa ulaika humul fasiqun za ta aiki akan sa ina fata mun gane wannan kaga wannan ba zai zama yayi kafircin da za a fitar da shi daga musulunci ba an gane wannan ko sai ba da misali ma yace kamar alkali ne wanda za a je wajen shi mutane bisu joje suna rigima sai ya sai ɗaya daga cikin su ya dauki rashawa sai ya ba alkalin sai ya saba hukunci ya hukunci da ƙarya bayan ya san ga gaskiya ga abin da Allah ya saukar ya yi wannan ne saboda rashawa da ɗan kwaɗayin abin da zai samu cito wannan suka ce fasiki ne ina fata an gane wannan sai ce na biyu kuma kamar mutumin da mutane biyu suka je wajensa suna rigima amma sai ya zama tsakanin shi da ɗaya daga cikinsu akwai wata ƙiyayya ƙila maƙocinsa ya dama suna rigima ko a gidansu ko kuma dama a'a shi kanin wani wanda yake adawa da shi ne kaga yanzu ya samu ta dama da zai muzguna wa ne zai muzguna wancan dan uwan na wancan an gane wannan don haka sai ya masa hukunci ya zalunce shi wajen yin hukunci alhali ya san shike da gaskiya yayi wannan saboda ya biya bukatan abin da ke ransa sai ce na ƙulu sai mu ce hada zalimun mu'tadi sai mu ce wannan azzalimi ne kuma dan ta'adda ne mai wuce iyaka ina fata an gane wannan ba shi da wani manufa akan hukuncin da yayi kawai yayi ne dan ya rama dan ya biya wata bukata da ke cikin zuciyarsa saboda akwai mummunan fahimta tsakanin shi da wancan jama'a ina fata mun gane wannan to wannan kaga na farko yana da wani abin da ya amfana da shi a cikin wannan hukuncin da ya yi ina fata mun gane kaga wannan ya fi wancan na farkon shi yasa aka ce yana daga cikin suwa ne azzalimai sai na uku zai yi hukunci tsakaninsu ne ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba kawai saboda shi yana kyamar abin da Allah ya saukar din Allah ya sa kun gane shi hukuncin da ya yi an kawo masa rigima tsakanin mutane guda biyu ya kamata ya yi hukunci ne da abin da Allah ya saukar amma saboda shi yana kyamar abin da Allah ya saukar yana ganin kai wannan aita mutanen dace amma malam ga hukunci na zamani a aji na Allah kawai a ɗauki wani kenan kaga yana ko dai ya zama yana daidaita wani hukuncin da na Allah ko yana ganin wani hukuncin ya fi na Allah mun gane wannan to wanda ya aikata wannan sai ya ce wanda ya aikata irin wannan yana mai ƙudurta wannan a zuciyar shi da abin da ya yi hukunci cewa khairun min hukumin lahi azza wa jalla hukuncin da ya yafi na Allah zama daidai aw annahu mukhayyarun baina an yahkuma bima anzala Allah aw bighairi ma anzala Allah ko ya zama alƙali ne ko wani shugaba ne an ba shi dama ya yi hukunci tsakanin ya yi hukunci da abin da Allah ya saukar da kuma ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba aka ba shi dama ka ce to ga abubuwan guda biyu mun baka dama duk wanda ka yi shi ke na mu a demokuraɗiyyance mun gane wannan fahaza ya kunu kafiran kharijan an islam to idan ya zaɓi wani hukuncin da ba na Allah ba sai hukunci da shi wannan ya kafirta ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya saboda me li'annahu kariha al-islama saboda wannan ya kyamaci addinin musulunci aw dhanna anna ghayrahu ahsana minhu ko yana tsammanin wani hukuncin yafi na Allah aw anna ghayrahu mithlahu ko kuma yana ganin akwai wani hukuncin da ke daidai da na Allah don haka wannan ya zama kafiri ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda Allah babu wanda yake Allah mafi kyawun hukunci amma ga mutanen da ke da yaqini da kankancewa wajen hukunci jama'a ina fata an gane wannan saboda haka duk wanda ya koyi cewa shari'an da yayi tana daidai da ta Allah ko ma abin da ya hukunta ya fi na Allah dacewa da zamani mun gane wannan ko kuma yi hukunci saboda kawai shi ya zaɓi wanda ba na Allah ba akan na Allah to wannan kai ya zama kafiri to anan sai mu ce fa ulaika humul kafiruna za ta yi aiki a kansa ina fata mun gane wannan kenan baka kafirta mutum sai da dalili kawai ba za ka da mutum ya baka ce ai wa man lam yahkum bima anzalallahu irin da yan shi'a suke yi dan su yan shi'a a wurin su cewa duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba dan su ma khawariji ne a wannan babin ɗan tawaye ne a wannan babin kuma su ne farkon waɗanda suka fara haddasa rigima da fitina a cikin addinin musulunci sun kafirta Muawiya dan Abu Sufyan sun kafirta Ali dan Abu Talib shi kan sai na Ali sun kafirta shi su waɗannan mutanen khawariji sun kafirta Talha sun kafirta su Abu Huraira dukkan su gaba ɗaya mun gane wannan ai haka suka ce suka ce ai hukuncin da aka zauna ana yin sulhi tsakanin Muawiya da Ali wannan hukuncin da aka yi tsakanin su wai ana son a daidaita to wannan abin ya saba abin da yake wa man lam yahkum ma anzalallahu ta hukan su daga dama goya bayan sai na Ali ne kace kai Ali ma kafiri ne su ne waɗanda ya je yaƙi su a Naharwan ya karkashe su gaba ɗaya ko manzon Allah sai da ya masa ishara dama cewa zai yaƙe su su ake cewa khawarij ɗan boko haram mun gane wannan jama'a kawai a kalli mutane a ce duk mutane duk wanda ya da demokaradiyya kawai kafiri ne tsakaninku da Allah yanzu mu muna daidaita demokaradiyya da hukuncin Allah muna ganin cewa ta yi daidai hukuncin Allah ko ta fi hukuncin Allah dacewa da zamani muna yin ta babu menene amma ban lalura ne mun taso mun samu wannan abin kuma abin da ba za ka yi canzawa bane a karan kanka kai kadai so da a babin larura sai ake irin wannan jagorancin to saboda wannan in ka ce za ka yi aiki da wannan ne kai ma da kake karkashin mulkin demokradiyyan ko baka canza gwamnati ba kai ma ka zama kafiri kenan ko ko za a cire ka kai wanda ya sai cire ka mun gane wannan saboda ka ana yin ta a babin larura ne sai dai ka je fa ulaika humul fasiqun amma in dai kai shugaba ne gwamna ne kai alkali ne kai wani mai faɗa a jini wanda an damƙa wani hukunci a hannunka a demokuraɗiyyancin ma in ka kuskura ga hukuncin Allah ka zaɓi na demokuraɗiyya kai wala ka kafarta ƙaunar wahidan gashi nan malam ibn usaimin yayi bayani dalla dalla ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace na'am Eh. To shi ne ai, idan ya yi hukunci da hukuncin demokuraɗiyya ya aje na Allah, amma menene ya ƙuzce a ransa shi ne abin da ake magana. Shin a ransa yana jin cewa na demokaraɗiyya fi na Allah? In ya ƙudurta wannan ko ya ce na demokaraɗiyya yana daidai da hukuncin Allah, to ya kafirta. In kuma ya hukunci da demokaraɗiyya ya tabbatar na Allah shi ne daidai. Ya tabbatar na Allah ya fi na kowa, amma duk da haka ya ƙarfin hali ya amfani da demokaraɗiyya ya zama azalimi. Ya zama azalimi. gashi dai ya mar hukuncin an kashe gidan yari amma sunansa azzalimi a wurin Allah ba zai fita daga wannan babin ba shine farko da muka fara yin bayani akai in ka fahimci karatu an fahimta ka gane kuwa yawwa to don haka al'amarin jama'a fili yake kenan kafin kai wa mutum hukunci cewa wannan ya kafirta to wannan kai tsaye sai an duba littafi an duba maganganun malamai an gane wannan ai an kuma tantance an gane wannan to sai ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da tattauna mai muhimmanci yake cewa inda wani mai faɗi zai faɗin cewa faɗin Allah ta'ala fa ula'ika humul kafiruna shin wannan ma'anar ana nufin waɗanda suka yi hukunci ne da abin da yake ba na Allah ba kafircin da ya fitar da su daga addinin musulunci gaba ɗaya sai ce to amsa anan wannan wuri ne da malamai suke saɓani akai akwai malaman da ke ganin cewa faɗin Allah ta'ala fa ula'ika humul kafirun ana magana ne akan waɗanda suka yi hukunci da wani hukuncin da ba na Allah ba kuma suka zaɓi hukuncin wani Allah a matsayin na wanda ya fi na Allah ina fata an gane wannan yawwa ya ce kaman faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa isnani fin nasi kuma bihim kufur abubuwa guda biyu a cikin mutane waɗannan abubuwan kafirci ne ma'ana ɗabi'u ce ɗabi'u ne irin na kafirai akwai الطعن في النسب سوكا أتكن دنگنتكا والنياحة على الميت لكما يوم تشميني كوكا إمام مسلم يروتو أن حديثي سيتش مع أن هذا لا يخرج من الإسلام أما إيرون وأن أيكين لمن ظالت كافر تشيني بايا فتد مسندك مسلينش فعليه أن يكون المعنى هم الكافرون فيما حكموا به فقط أنا نفن سن كافر تشي وألا sun butulce wa Allah cikin abin da suke hukunci da shi lal kharijuna anil milla amma ba su fita daga cikin addinin musulunci ba sai ce waqila wasu malaman suka ce abin da ake nufi humul kafiruna ai al mawsufuna bil kufri al mukhraj anil milla su ne waɗanda ake sifanta su da irin kafircin da yana iya fitar da mutum daga addini walakin al adilla dallat ala anna hadha muqayyad bi shurut amma sai malamai suka ce duk da haka wannan cewa fa ulaika hul kafirun din an sanya masa wata sharuɗa guda hudu barka ji su yace al-awwal sharadin farko an yakuna al-hakim aliman bi hukmillah kafin mai hukunci ya hukunci dole ne sai ya san hukuncin Allah idan yayi hukunci da jahilci alhalin bai san hukuncin Allah akan wannan abun ba to ba za a ci ya kafirta ba ka fahimta saboda me a nan jahilci zai iya zama me zai iya zama uzuri a gare shi wasani na biyu an ya kuna aliman bi mukhalafati hadha al-hukm li hukm Allah na biyun shi ya san cewa wannan hukuncin ya saba hukuncin Allah kenan ya san hukuncin Allah ne ya kuma san wannan hukuncin da ba na Allah ba ya kuma san hukuncin ya saba na Allah والثالث يجي نأوكما أن يجعله بديلا عن حكم الله شيني يتنزى ونم حكمشن دانا الله قانا الله ما سيزا قول حكمشن دبن سيهي من قاني والرابع نهل ألا يرضى بحكم الله سيدي إذا متي هذا ما تنفر قدا ما شي بيردما ده حكمشن الله با أقول متى من الله كيش قوة المسلمين saboda ya san in dai hukuncin musulunci za a yi mara to ya riga ya gama yawo kawai sai ya tsalle ya afil ya koma majistire da shi bai ji da hukuncin shari'a ba misali yanzu wani me yayi ya kafirta kaulan wahidan ba wata matsala ga hukuncin Allah amma ya ce shi bai yarda na Allah ba yana ganin wancan ya fi dacewa to kai ya kafirta ba ma fa alƙarin ake magana ba shi wanda za a yi wa hukuncin misali kila an kashi kotu ne shi ne bai da gaskiya a yi bar hukunci irin yadda aka yi wasu a Kano ko irin shari'ar sa Jabbar an yi hukunci a hukuncin kotun musulunci su kuma sun daga zuwa kotun arna magistrate to yanzu me aka yi ba a yi da hukuncin Allah ba sai nawa أفحكم الجاهلية يبغون يزو كنش جاهلية سكينيما أسن يامس أمطيه كنش نفتا من قالوا أنه سو كون نينا لباب إنداك أجيش سيك فإذا تمت هذه الشروط إذا وطن شرط له هداه أسكتك صار حينئذ خارجا عن الملة to duk wanda ya hukunci da hukuncin da ba na Allah ba ya fita daga addinin musulunci ina fata an gane wannan kwarai da gaske na farko dai idan yayi bai san hukuncin Allah ba an gane wannan kaga nan ne kawai ke da uzuri amma in ya zama ya san hukuncin Allah mun gane wannan amma kuma yana ganin bar da dan yi aiki da wancan da ya ajina Allah an samu matsala mun gane wannan aiki ko kuma ya canza hukuncin cin da na Allah ya aje na Allah a gefe kawai ɗauki wancan ɗin ba magana ma ya daidaita ɗin kawai yana ganin kawai ai wannan ma ya fi kawai ya aiki da shi shikenan mun gane wannan ko kuma a ransa yana jin cewa kai wannan hukuncin Allah ba gaskiya ya tsauri so da gaskiya mu za mu yi aiki da hukuncin Allah ba anan ce ai ga bara wani a yanke mar hannu ya ce kai ha ba Allah wannan tsohon hukunci ya dace nan a wannan hukuncin gaskiya ya tsufa a wurin mu ina to shi kenan daga lokacin ya kafirta Allah ka tsare mana imani ina fata an gane wannan wanda daga cikin abin da ainihin wato malamai suka faɗa kenan a musamman a wannan babi Allah ta'ala ya tsare mana imani na'am eh a ana maganin kururuwa ihun da ke da ma'anin kururuwa a tukwa wayo Allah na shiga uku na lalace yanzu wani ya mutu yanzu wa zai cigaba da kulawa da ni yanzu ka za ka irin waɗannan abubuwa shi ne manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan ma laysa minna ce la laysa minna man daraba al hududa ba shi daga cikin wanda ke marin kansa saboda wata musiba ta same shi wa shaqqa al jiyuba ko ya keta rigarsa wa da'a bi da'wal jahiliya ya dinga irin wannan kururuwa hada injiniya zaka ji ana ya kuka ko ko mutum ya ce ai idan ya mutu aimar kuka ya a ɗauko hayan masu kuka su taba kuka da Allah wannan zai sa a gafarta mishi wannan kuma zai sa mishi azaba ne a kabarinsa da manzo Allah ya ce al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ane masa azaba a kabarin saboda kukan da aka yi mar amma mahaifinka ya mutu mahaifiyarka ta rasu ɗanka ya rasu aka kana kuka hawa yana zubowa a idanka kana cewa lallai zuciya tana cikin damuwa babu shakka muna jin kewar rabuwa da wani amma dai ba za mu faɗi komai sai abin da Allah ya yarda shi kaga kai irin manzon Allah kenan wani ya ga manzon Allah yana kuka lokacin ɗansa Ibrahim ya rasu hawa yana ta zuba idan manzon Allah cewa anta ya rasulullah manzon Allah hadda kai ake kuka kukan mutuwa manzo Allah ce innaha rahma innaha rahma wannan jin kai ne tausayi ne kawai kukan tausayi ne wannan amma mutum ya dinga shishika yana tsandara ihu ba ana rike shi yana fulgiyawa kaga wannan kuma ya zama jahiliya kenan mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace haka jama'a kun ji to shi yasa malamai suke magana akan irin waɗannan abubuwa kai ko da ma mai hukuncin fa yayi hukunci amma yake ganin cewa a ai hukuncin bai dace da zamani ba ya zamanin wake wannan hukuncin a to shi shi ma ya kafarta kai tsaye haka malamai suka faɗa wannan kafirci ne saboda me ita shari'a tana nan tana ci gaba da yin aikin ta har zuwa tashin alkiyama haka ne ko ba ka bane Allah ta'ala ka shirye da mu laka jama'a wannan shine kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa Allah ya madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa'ula'ika humul fasikuna duk wanda ya hukunci ba hukuncin da Allah ta'ala ya saukar ba waɗannan su ne fasikai ma da ragon lokaci nke biyu karanta mana ayata gaba arama
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاء من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله أمة واحدة Mm.
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات Mm.
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi kuma mun saukar maka da wannan littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wanda wannan littafi na alqur'ani yana gaskata dukkanin ragowar littafan da suka rigaye shi wa muhaiminin alaihi kuma wannan littafin ya zo ya ya ya zo ya kunshi dukkanin sakonnin da sauran littafin suka zo shi gaba daya shi ne ma'anar mustamilan alaihi ya kunshi dukkanin saƙonnin da sauran waɗancan littafan suka zo da shi fahkum bainahum bima anzala Allah Allah ya ce don haka ya kai annabi Muhammad kai hukunci tsakanin su fa daga- da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min alhaqi ka bar abin da Allah ya saukar maka na gaskiya لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا kowanne cikinku shin annabawan da suka shuɗe da kai mun sanya muku shari'o'i da kuma tsare-tsare na rayuwa walau sha Allah inda Allah ya so la ja'alakum ummatan wa'ida da ya sanya ku kun zama al'umma guda ɗaya tak kowannen ku akan shari'a walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah ya so ya jarrabce ku cikin abin da ya baku fastabiqul khairat dan haka ku yi rige-rige ku yi gasa wajen aikata ayyuka na alheri ila Allah marji'ukum jami'an ga Allah makomanku take gaba ɗayan ku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna zai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna sabawa wa anihkum
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
Mm.
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك Mm.
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم Mm.
فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم Mm.
وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجنة أفحكم الجاهلية يبغون Mm.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa anihkum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka biye wa soye-soyen zukatansu wahdharhum kuma kai hattara an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik kada su fitine ka a cikin wani bangare na abin da Allah ta'ala ya saukar da shi zuwa gare ka fa in tawallau in suka juya baya fa'lam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ka sani cewa Allah yana so ne ya shafe su da wani bangare na zunubansu na laifukansu wa inna kathiran minan nasi lalle mafi yawan mutane la fasiquna fasikai ne afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin maguzanci suke nema a dinga yi musu hukunci da shi a aji na Allah wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wa yafi Allah kyakkyawan hukunci amma ga mutanen da suke ma'abuta ainihin wato yaqini wannan wasu malaka ce ma'anan irin wannan man din ma'anan tala ma'ana la ahsanu min Allah hukman babu wanda yafi Allah kyakkyawan hukunci amma gawa li qaumin yuqinuna ga mutane masu yaqini da kankan cewa game da umarnin Allah waɗannan ayoyin Allah ya kai mu gobe za mu zo mu fashin baki akan su da izinin Allah mu ji fa'idojin da ke karkashin su daga nan sai mu dora da izinin Allah muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun na alkhairi اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a muna sanar da ku a alaran magashi nan malam ibrahim ya samu karuwa a gidansa